الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى كاوم يوضيا قوتر جماد الأولى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ببودايا دريه دا أربعين دبيو كما يوم شاشدا قوتر قوم شابيو ميلادية دبوبيو دا أشرين a wannan majalisi namu mai tarin albarka da muke karatun waɗannan littafai farawa da littafin rijalun wa nisa'un haular rasuli sallallahu alaihi wasallam muna cikin sirar sahabiya na na aisha radiyallahu ta'ala anha wadda ita ce sahabiya ta sha biyar a jerin gwanan sahabban da ake ba mu sirar su mata mun fara karanta taken da malam ya bashi da fada'iluha wato wasu daga cikin falalolinta mun karanta hadisai guda biyu hadisin farko hadisin sayyidina abu musa al-ash'ari radiyallahu anhu hadisi na biyu hadisin abdullahi ibn ziyad al-ashari za mu tashi hadisi na uku hadisin amr ibn al-as radiyallahu anhu وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال سيدنا عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وندي نشين صحبين النبي صلى الله عليه وسلم ما درجة متني كريمي wato mai daraja kuma lokacin da ya musulunta sai ya zama wannan darajar tasa ta tabbata idza ja'akum karimu qaumin fa'akrimu idan wani mutum mai daraja ya zo wajen ku to ku girmama shi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya girmama shi ya ba shi matsayi na jagorantar yaƙi a shekarar da ya zo ya musulunta wanda ke nuna cewa sai na amumin al'as jinin shugabanci ko shugabanci a jininsa yake sannan idan ba mu manta ba shine fatihu misra shine wanda ya buɗe misra shi ya kama sayyidina umar radiyallahu anhu shawara cewa ya taɓa zuwa garin masar sakamakon wani abokin kasuwancinsa da yake biladu sham da ya ɗauke shi suka je can yawon buɗe ido ya ba sayyidina umar shawara har aka kai ma an buɗe misra wanda da kansa yake faɗin wata ƙa'ida yake cewa imratu misra ta'dilul khilaf mutum ya zama gwamnan masar to daidai yake da ya zama khalifa saboda girman masar da kuma irin mutanenta to shi ne ya fara zama amir wato gwamna na garin masar to yake cewa ba'athani rasulullah sallallahu ala jaishi zati salasil annabi sallallahu alaihi wasallam ya aike ni in zama jagora a yakin da ake ce masa ghazwatu zati salasil wanda yaki ne da ya afku a shekara ta bakwai bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam to aka sa shi ya zama jagoran wannan yakin wanda bai dade da musulunta ba a lokacin qala fa ataituhu fa qultu ce da ce na zo na ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi ahabbu ilaik a cikin mutane wa kafi su yama annabi sallallahu alaihi tambaya duk da nauyin annabi sallallahu da yake ji domin ya faɗa yake cewa tun da ya musulunta baya iya haɗa fuska da annabi sallallahu alaihi wasallam baya iya haɗa ido ya kalli annabi sallallahu alaihi wasallam in ya zo gaban annabi sama dukar da kai yake yi saboda kunya da yake ji ta annabi sallallahu alaihi wasallam to sai ya ma annabi sama wannan tambaya qala sai ya ce aisha kai tsaye annabi sama sai ya ce na na aisha ita na fusu na na aisha ita na fusu qultu min rijali ke nace to ya ma'aikin Allah ka faɗa a cikin mata a maza wa ka fi so qala abuha sai annabi sama ya ce babanta kaga dai falalar tana koma zuwa gare ta domin wanda aka so baban shi za a so shi wanda baban shi yake da sa yake da daraja to shi ma ana tsammanin ya zama mai daraja min karimin aba'uhu ko aba'u ko shi mai daraja ne sannan aba'uhu ko aba'u to manzo Allah su ya ce ita ya fi so sannan kuma a maza ya fi son babanta قلت ثم من سينا شي سيوا فعد رجالا شي مزا سما يتلسا فوسو مزاجي إن تنبيا شي شي واني فسقطت مخافة أن يجعلني في آخرهم sai na gaba kawai a kaza a cikin gashin ta ka a tona sai na kama bakina ne shiru daga nan domin kada manzo Allah sama ya sa ni a ƙarshe ina ta faɗi ina ta tambaya manzo sama bai ce ni ba to yanzu dan Allah ka ce sahabban manzon sama akwai wani gilli ko wani kulli a zuciyarsu tsakanin junansu shi fa yake wannan riwayar da kansa idan misali akwai wani kulli a zuciyarsu a tsakanin junansu ko rayuwa suka yi ta gaba ko rayuwa suka yi ta kiyayya ko rayuwa suka yi ta kyashin juna da hassada da wani bai son ya ga wani ya ci gaba zai yi wannan riwayar ya ce fasakattu makhafata an yaj'alaniya fi akhirihim ina jin tsoron manzon sama ya sa na a ƙarshe sai ne shiru shi kuma shi riwaya da kuma wani ya zai sa mushi wuka a wuya ya ce sai ka faɗi wannan riwaya a'a tsabagen kasancewar zuciyar su fara ce alkhairi ne a cikin ta babu sharri a cikin wannan zuciya shi yasa kai sai sai faɗi wannan falalar wacce take koma zuwa ga alu abi bakr radiyallahu anhu gidan sayyidina abubakar sannan kuma a keɓe shi kanshi sayyidina abubakar din sannan a ƙarin keɓewa diyar sana na isha radiyallahu ta'ala anha wannan hadisi hadisi ne sahihi al-imam al-bukhari da al-imam muslim dukkanin su sun fitar da shi a cikin sahihani nasu wannan hadisi kamar yadda muka faɗi na nuna falala a balo-balo tana na isha radiyallahu ta'ala anha وعن عائشة رضي الله عنها قالت daga nana ishar da kanta abinda bahaushe ke cewa wai waka a bakin mai ita ta fi daɗi to nan nana ishar radiyallahu anha da kanta za ta mana riwaya ta wata falalarta da ta tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam qalat ta ce kana rasul sama yas'alu fi maradihi alladhi mata fihi annabi sama ya kasance yana tambaya a rashin lafiyarsa da yayi wanda daga shi bai tashi ba ya rasu يقول yana cewa aina ana gadan aina ana gadan annabi sallallahu alaihi wasallam gidajen matansa kewaye suke da masallacinsa annabi sallallahu alaihi wasallam bin su yake yi in yau kamar yadda ake cewa waccan ke da girki ko ita yake da kwana a wajenta to manzon sama bin matansa yake yi bin matansa yake yi to lokacin da rashin lafiya ya kama shi wannan rashin lafiyan nasa ne tsanani wanda daga shi bai tashi ba sallallahu alaihi wasallam to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai daina wannan nauba din ba wato rarraba musu kwana bai bari ba sai ya zama in yau yana ɗakin waccan ne to can za a kai shi ana ta jigila da shi to idan yana ɗakin da ba ɗakin na na'isha radiyallahu anha ba shi rika tambaya yana cewa aina ana gadan gobe ina zan zama gobe a ina niki yuridu yawma aishata yana nufin ranar nana aisha radiyallahu anha begensa yana tabbata ne a ɗakin nana aisha radiyallahu anha saboda ne abu na farko dai na almahabbal jibilliya soyayya ta ɗabi'a da Allah maɗaukakin sarki ya sa masa tata abu na farko kenan sannan na biyu husnu mu'ashirati halahu yadda na na shi radiyallahu anha ta iya tarairaya annabi sallallahu alaihi wasallam take kula da shi a duniya na na shi radiyallahu anha tana ɗaya daga cikin mataye in bata zama ita ce ta farko ba wacce za a buga misali da ita wajen kula da miji ana tsikararta babanta yana mata faɗa yana sa hannunsa yana tsikarinta yana mangarinta amma manzo Allah sama yana kwance akan cinyarta bata iya motsi ba ta ce saboda ina jin tsoron in yi motsi mai ƙarfi annabi sama in tsinka masa baccin sai tashi kaga wannan husnul mu'ashara ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam ta iya ba manzon sama labarurka masu daɗi ku duba labarin da ta bashi na ummu zar'i ummu zar'i da abu zar'i labari mai daɗi na na isha radiyallahu anha ita ta ba annabi sama wannan labarin to shi kenan fa adina lahu azwa yuridu yawma aishata yana nufin rana na na aisha yake son ta zo fa adina lahu azwajuhu sai matansa ga baki ɗaya suka bashi izini ya kunu haitu sha'a ya zama duk inda ya ga dama a aiwatsi da wannan raba kwana da ake yi fakana fi baiti aisha ta hatta mata indaha sai ya kasance a ɗakin na na'isha radiyallahu anha har Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓaranta shi ta zama tana faɗi tana cewa mata baina haƙinaci wa zaƙinaci annabi sama ya rasu a tsakanin abin nan a tsakanin ƙashin ƙirjina da kuma ƙashin a makogwarona ko ƙashin makoshina a nan tsakanin nan ina rungume da annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sama ya cika sannan kuma niyan na na isha radiyallahu anha shine ƙarshen abin da ya shiga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan a ɗakinta sannan a jikinta فقالت عائشة سينا عائشة تشكي cewa فمات في اليوم الذي كان يدور علي فيه annabi sallallahu alaihi wasallama ya cika ya rasu a ranar da ya kasance zagaye na ne fi baiti a ɗaki na ya rasu faqabadahu Allah Allah madaukakin sarki ya karɓi ransa wa inna ra'sahu kuma lallai kansa labaina nahari yana tsakanin wuyana wa sahari da kuma kirjina wa khalata riquhu riqi sannan miyansa ya cakuɗa da miyauna to yanzu wace falala ce wannan kake nema Allah subhanahu wata'ala ya ba wannan baiwar Allah domin Allah subhanahu wata'ala ya nuna ita yaddajiya ce a wajensa sai wannan abin ya afu wannan abin ya afu kaga ba wanda ya ba wanda zai zo ya goge wannan wannan ma hadisi ne muttafaqun alaihi saboda wannan falala ce babba ga ta ita kanta na na'ishin ta fito da kanta da shi da kanta ta fito na farko ta ce fa mata fil yawmin ladhi kana yadubu alayya fi falala ta bi ta ce wa fi baiti sannan falala ta uku ta ce wa inna ra'sahu la baina nahri wa sahri sannan falala ta hudu wa khala tariquhu riqi sannan nabi falala ta biyar annabi sama ya rika tambaya kafin ya zo ɗakin ta aina ana gadan aina ana gadan wannan ya ishe ta ya zama mata daraja da falala da ɗaukaka shi yasa wanda Allah subhanahu ta'ala ya jarrabe shi da da kinta to wannan ya gama tabewa shi yasa wata al-Imam Zahabi yake kawo a cikin tarihul Islam yake cewa wani mutum ya taɓa zuwa a gaban nana ishi cikin irin waɗannan shedanin yace wallahi anti latti alayya bi anti latti latti li bi ummi wallahi anti latti li bi ummi ya ce mana na ishe wallahi ke ba uwata bacci sai ta ce sadaqta ce kayi gaskiya inna ma ana ummul mu'minina wa lastu ummul munafiqi shike ce ni dama wallahi kai gaskiya ce ni mamar mummunai ce ni ba mamar munafikai bace duk mai imani ne uwarsa ce amma wanda yake munafiki to ni ba ruwa na da shi ba ni bace ba bashi to shine sai aka taba yi aka ce wai wani malamin fiqh wasu mutane guda biyu suka yi musu sai ɗaya ya ce wallahi inna aisha ta la ummi ɗaya kuma ya ce wallahi inna aisha ta laisat bi ummi ɗaya ya ce wallahi na aisha mamata ce shi kuma ɗaya ya ce wallahi na ya ce aisha ba mamar shi ba ce sai aka je wajen malamin fiqhun nan shi kenan sai yake cewa la yahnasu wahidun minhu ce cikin su ba wanda zai kafara dukkaninsu aka ce saboda ne ce hada alladhi qala inna hala ummuhu la mu'minu wa dhaka alladhi qala innaha laysat lahu bi ummin huwa munafiqun shike kowa ya faɗi kansa wance ya rantse akan imani wance kuma ya rantse akan munafinci cewa shi munafiki ne wannan kuma ya ce wallahi shi mummuni ne shi kuma wannan ya ce wallahi shi munafiki ne to a cikin su waye zai kafara shi babu wanda zai kafara a cikin su kaga shine wannan wa idza tatabba'na fadlaha radiyallahu anha idan muka ce zani ta bibiyar falalolinta to zaqal muqam to matsayin mu zata zata zata kuntata eh ba za mu samu dama iya ambatan su duka ba وفيما تقدم الكفاية أتشن أبدا مك أنبتا أقيت وداتا يا وداتد ولقد أجملت هي رضي الله عنها ما تميزت به عن النساء أكتشينا نائشة رضي الله عنها دا كانت تادون قل أبدا الله سبحانه وتعالى كي بنشيت دشي تكي بنت أكن سوغن ماتا أما وأن رواية معلمي سنتتونا أكنتا الإمام أبو يعلى يروي توتأت مسند إنسى الإمام الطبراني يروي توتأت الكبير سنة الإمام الآجري يا أم بتشيتا تشين الشريعة سنة الإمام الذهبي يا أم بتشيتا تشين سير علام النبلاء سنة كما يا أم بتشيتا تشين تاريخ الإسلام da yawan malamai sun tafi akan cewa sanadin riwayar yana da rauni amma ɗaiɗaikun falalolin ɗaiɗaikun falalolin domin za ta faɗi falaloli guda tara nata falaloli guda tara kamar yadda za mu gani to ɗaiɗaikunsu in ka ɗauka to kusan duk ba duka ba amma kusan duk to akwai waɗanda wasu sanadoji ingantattu suke goyon bayansu in ka fita daga cikin riwaya ka koma ka bibiyi riwayoyin da suke bayani kan falalan na Aisha radiyallahu anha to za ka samu waɗanda suke goyon bayan waɗannan falalolin amma ba duka ba misali take cewa laqad utitu tis'an ma uti ma utiyat hamra'atun ba'da maryam bintu binti imran tace laqad utitu tis'an an bani wasu darajoji guda tara ma utiyat hamra'atun ba'da maryam binti imran ba a ba wata mata ba bayan na na maryamu diyar imran ummu isa alaihi salam wannan malamai sun yi magana kai suka ce wannan kusan babu dalilin da ke goyon bayan wannan wannan magana da aka ce ta ce in ka koma nusus waɗanda suke faɗin falaloli to za ka ga sun ci karo da wannan to kun ga na farko kenan ita maganar kenan لقد نزل جبريل بصورتي في راحته حتى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها kun ga ta ɗaya ce wannan na san da kanku za ku tabbatar da ita tun daga hadisai na mun karanta ingantattu a baya abu na farko take cewa mala'ika jibrilu alaihi salam ya zo bi surati da hoto na fi rahatihi a hannunsa in an ce raha asali shine nan tsakiyar hannu shi na ke ce masa raha ko kuma duka tafin hannu shi ne ake ce masa raha ko alastum khayra man rakiba al-mataya wa anda al-alamina me butuna rahi kaga butuna rahi to raha yazo min da hoton yazo da hotona hatta amara rasulullahi sama an ya tazawwaje ya hayya umar sha'anin sama cewa ya aure ni an ce lokaci ya yi in muka taso in muka zo majalisi na gaba insha Allah sai mu faro hadisin daga farko sallallahu sallam wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi